وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا musulmi na wannan gari mai albarka garin lome a ƙasar togo a wannan fili na sabon zango a wannan lokaci mai albarka barkanmu da dare barkanmu da kasancewa tare da ku bayan lokaci mai tsawo ba a haɗu ba fata na allah sa albarka a wannan zama allah kuma ya ba mu ikon amfanuwa da abin da za a gaya mana ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji wanda suka shirya wannan wa'azi Allah ba su lada Allah kuma ya kai ladan kabarinsu bayan sun bar duniya ba zan manta ba da yin addu'a ta musamman ga wannan ƙasa ta togo Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya Allah ya kawo yawan arziki da kwanciyar hankali. 'yan kasuwanmu Allah ya musu albarka malamanmu na addini Allah ya musu albarka Allah ya kare dukkan fitina ya kawo yalwa ya kawo alheri ya kawo albarka ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo ya kawo dan da wannan ne za mu samu daman bauta masa yadda yake so tabaraka ta'ala malamai sun yi wa'azi tun da zo ake ta karatu ake ta wazi ni ina zaune nake cewa ba bukatar sai na taso na ce wani abu don nima na ka karu da abin da aka yi ta bayani Allah ya saka da alkhairi duk da dai an yi wa'azin ne da yawa yawansa da da yaren da ina ji amma ba na fahimta amma dai an jawo aya ina gane ina yake tunkarar shi malami matsam matarango to Allah ya saka da alheri don kusan ai ina kama ta shako abinda nake so ne magana a kai shi ne abinda ɗan adam a rayuwarsa a duniya ya fi tsoro da abin da ɗan adam ya fi ƙauna ya fi so waɗannan abuwa guda biyu su zan yi sharhi da bayani a kansu amma idan alarama ya taimake ni da ayoyi a cikin alkurani sai ka shirya don za mu buga da kai yau wannan abuwa guda biyu su ne wuta da aljanna duk mai hankali kai ko kafiri wanda baya sallah baya son wuta wannan wutar ko ta duniya ce baya son ta ballantana ta lahira zan yi bayanin wuta ba wai don in tsoratar da ku ba a don in sa ku guji aikin da zai iya kai ku wuta na farko dai ina gaya muku wallahi tallahi wuta gaskiya ne akwai ta kuma wallahi tallahi aljanna gaskiya ne akwai ta aƙidar ahalus sunna ne cewa akwai wannan wuta a yanzu haka tana nan Allah ya tanadar da ita ga wasu mutane da zan yi bayanin suwaye kuma akwai aljanna tana nan a yanzu haka Allah ya tanadar da ita ga waɗanda suka yi aikin ƙwarai za su shiga su ma in mun samu lokaci za mu yi bayani Allah ramma kana ji na duk wata aya da za ka iya tunowa a ƙarƙashin hular agajin nan da take magana akan wuta ko jahannama ko sa'ira ko annaru ko me ka ta kawo su yanzu a nan ka shirya bismillah بسم الله الرحمن الرحيم matso matso matso matso Allah raba mu da wuta na'am لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة haka أصحاب الجنة هم الفائزون Allah maka albarka wannan abokin tafiya ne wannan Allah ya ce la yasawi ashabun nari wa ashabul janna da ɗan wuta da ƴan wuta da ƴan aljanna ba za su taba zama daidai ba Allah ya ce ashabul jannati humul faizun ƴan aljanna su ne masu rabauta ya Allah ka samu a ciki Allah da kansa ya ce duk wanda ya shiga gidan aljanna ya rabauta ba da wata aya cikin Ali Imran da Allah ya magana wanda Allah ya nesantar da shi da wuta ya matso da shi ya shigar da shi aljanna ya dace na'am wa man zuhziha anin nar فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
duk wanda Allah ya nesantar da shi daga wuta fa man zuhziha anin nar ba sai na fassara maka kalmar zuhziha ba abinda ake nufi wanda Allah ya kori wuta gare shi wanda Allah ya raba shi da wuta wanda Allah ya sa ba shi ba wuta insha Allah a kiyama ba mu ba wuta ta yi kyan mu ba mun yana insha Allah muna aljanna ne da Allah ya raba mu. fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljanna kuma aka shigar da shi aljanna muna tare a nan ma amma sai na fara shiga zaka biyo ni an kwarai da gaske Allah ya shigar da shi aljanna Allah ya ce faqad faz ya rabauta ya dace Allah ya taimake shi dama abin da muke so kenan in ka shiga wuta ka shiga uku in ka shiga aljanna ka rabauta wama alhayatud dunya Allah ce rayuwar duniyar nan gabaki ɗayanta tun daga farkonta har ta illa mata'ul ghurur rayuwa ce gajeriyar rayuwa wanda take cike da rudi wallahi rudu ne duniya Ali bin Abi Talib ya ce ya duniya ghurri ghairi ya duniya ki rudi wani ba ni ba ni na fi ƙarfinki in ji Ali bin Abi Talib. Ya ce, Ya duniya, ɗallaktuki salasa, ya duniya, na sake ki saki uku, ba ruwana da ke, duk mai hankali, duk wanda ya san duniya, ya san sharrin duniya, ya san yaudarar duniya, ya san illar duniya, wallahi gudun ta yake yi. mana yace hiya duniya aqallu min alqalil wa ashiquha adallu min dalili ita ce duniya ta fi kadan kadan duk abin da yake kadan ne to wallahi duniya ta fi shi kadan kai ne kake ganin ta da yawa ba za ka gane duniya kadan bace sai ranar da ka mutu aka tsora maka tukunya da ƙasa aka binne ka kaji mala'ika yana dukan kafadanka yana man rabu wa ubangijinka ta ce yi bayani ka shiga kabari a lokacin za ka ce har an gama rayuwar duniya? man rabbuk ana jiran amsa waye ubangijinka duniya ba ta da yawa wallahi yi kwana nawa ne ina babanka ina mamanka ina kawunka ina malaminka ina matarka ina ina kullu nafsin dha'iqatul maut كل نفس ذائقة الموت Allah ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ba ni ɗayar
كل نفس ذائقة الموت haka وإنما توفون أجوركم يوم القيامة Ah, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai wallahi sai ta dandani mutuwa da dacinta manzo Allah ya ce inna lil mauti sakarat mutuwa tana da dandano da daci ba ta da dadi inna lil mauti sakarat ba ruwanta da yaro ba ruwanta da babba ba ruwanta da mace ba ruwanta da namiji ba ruwanta da tsoho ba ruwanta da matashi ba ruwanta da mai kudi ba ruwanta da talaka ba ruwanta ba ruwanta ba ruwanta ba ruwanta in ta zo ɗauka kawai take yi in dai aka turo ta wallahi sai ta tafi da kai kai ne fa nafsu ɗin kai ma nafsu ne kai ma nafsu ne ke ma nafsu ne kullu nafs Allah ya fa gama magana ce kowace rai sai ta ɗanɗani Ha, me yasa Allah bai ce kullu nafs ta mutu ko sa ta mutu ba sai ce za'iqa za'iqa ɗanɗana daga zaƙa ya zuƙu zaukan ɗanɗana ɗanɗanan daɗi ne ɗaci ba ta da daɗi Allah ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un za mu jarrabe ku da sharri za mu jarrabe ku da alkhairi in ka fada cikin sharri jarrabawa in ka samu alkhairi jarrabawa amma dai karshen zancen wa ilayna turja'un gare mu za mu koma kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah za a cika muku ladan ku ranar tashin alkiyama duk wanda ya sallah wallahi zai ga sallarsa wanda ya bada sadaka wallahi a kiyama sai ya ga sadakarsa wanda ya gina masallaci wallahi zai gani a kiyama duk wanda ya aikin alkhairi wallahi zai ga ladan shi Allah ya fi karfin kayi abu ya cinye maka Allah ya fi karfin ya koye wani abin da kai duk abin da kai na alkhairi zaka ganshi kamar yadda kuma idan kai sharri ma zaka ganshi Alamman zan koma magana ta wuta wuta wuta Allah raba mu da ita yalla إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا haka وأولئك أصحاب النار ya isa haka abinda Allah ke nufi anan kafirai dukiyar duk duk suka tara gaba daya duk wanda yake yarne duk wanda yake kafiri wanda baya sallah wanda ba musulmi ba duk abin da i mallaka i tara a duniya lan tughni anhum dukiyar mulkin sarautar duk abin da ya tara ba zai iya wadatar da shi da komai a wajen Allah wai Allah ya gaishe yana da hali ya daga masa kafa ya kyale shi ko Allah ce ai shi mai kaza ne ya kyale shi ba zai kai shi wuta ba ko kuma abin da ya tara ya hana shi ya shiga wuta ba a'a Allah ce yan wuta ne a duniya kana iya amfani da kudinka ba za a yi maka hukunci ba a duniya kana iya amfani da mulkinka ka tsallake wata doka amma ka sani in ka zama kafiri in ka zama baka sallah in ka butulce wa Allah wallahi kai dan wuta ne Allah ce su yan wuta ne wace wutar wannan wutar dai da nake jiye maka tsoron kar ka shige ta Allah rahma Allah kan ba ya ce ya tanadi wuta ba duk wata aya ta uiddat nemo min ita
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به Mm.
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم haka dai فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون mu je وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم haka dai وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين mu je gwani فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا haka فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة haka أعدت للكافرين ka wannan mota ta alarma mun sha yawo a cikinta sai da ya kewayo ya kewayo ya kewayo sannan ya ji dai ko yadda ɗin nan ta kusa kun san wannan karatun namu shine karatun da alarmomi ba sa son kuma ina sanar na ce haka za a yi haka kawai ku ta ja mana aya ku bar mu da wahala fassara ku ba za ku wahala ba ai yadda nake wahala ina bin baki da baki ina fassara kai ma wallahi sai ka wahala wajen nemo aya yau haka za mu buga da ni da kai in Allah ya so ya ci. Allah ya yi bayani a cikin wannan aya wannan wuta da muke magana a kanta yan uwana o iddat Allah ya tanadar da ita wai me ake nufi da an tanadar tana nan tuntuni ga gasuwa ga kafirai shi sa duk wanda ya zama kafiri bai ci sa'a zuwa duniya ba duk wanda ya zama ba musulmi ba kash an taɓe an yi asara an kauce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don ya daɗa haskaka mana wannan aya wata rana yana zaune sai aka ji wani ƙaran da ba a taɓa jin irinsa ba ya ce ko kun san me wannan suka ce ba mu sani ba sai ce wani dutse ne ƙato mai girman gaske da baki ba zai iya bayanin girmansa ba Allah ya zungura shi ya fada cikin wutar jahannama tun da Allah ya halicci duniya dutsen nan yake gudu yana tafiya yana tafiya yana tafiya bai kajisa ba sai yau ya sauka zurfinta ya isa idan baka san mai wutar jahannama ba rami rami ce rijiya rijiya ce abdullahi dan umar ya ce na yi mafarki wata rana an saka mutane a layi wasu aljanna wasu wuta ya ce aka nuna min wuta na ganta kamar wata fafakakkiya wawakakkiyar rijiya mai zurfi wuta ne yake bararraka a cikinta ana jefa mutane kafin a zo kaina na farka daga bacci da yawa manzan Allah bayani washe gari sai manzo Allah ya ce ni'mar rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl ma dalla da bawa abdullahi dan umar ina ma da yana yin sallar dare kenan malamai suka ce daga cikin hanyoyin kubuta daga wutar jahannama shine qiyamul layli da sallar dare wanda yake so Allah ya kare shi kai ya zama dan wuta to ya kula da wuridi na sallah da daddare ko yaya ka hana kanka ka hana idanka bacci ka rage bacci ƙarshen dare tashi ka gaya wa Allah ka yi addu'a ka roƙi ubangiji insha Allah duk mutumin da ya mutu yana musulmi mai imani kuma yana sallar dare wuta kam sai dai ga ana shiga shi ba zai shige ta ba kenan Allah da yi bayanin wuta to kuma ya yi bayanin yaya za a kubuta daga ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi cewa idan ɗayan ku ya mutu aka sa shi a cikin gamari wata walla anhu ashabuhu abokanansa yan uwansa duk suka kawo shi cikin kabari suka binne shi hatta innahu la yasma qara'a bi alihim hatta shi mamacin za a dawo masa da ransa yana jin karan takalman waɗanda suka binne shi ja'ahu malakani mala'iku guda biyu za su zo su zaunan da shi a cikin gabarinsa za su yi masa tambayoyi marabuka waye ubangijinka wa ma dinuka me addininka wa man nabiyuka waye annabinka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum me zaka faɗa akan wannan mutumi da aka aiko muku waɗannan su ne tambayoyin gabari wanda ya zama musulmin kirki mai imani da Allah mai kulawa da dokar Allah ba mai keta dokar Allah ba ba azzalimi ba ba fasiki ba ba maciyin haram ba ba mushriki ba ba ɗan bid'a ba ba ba ba wanda ya zama mutumin kwarai wallahi da an tambaye shi zai iya ba da ansa kai tsaye annabi rahama ya ce sai a buɗe masa ƙofa ya hango wutar jahannama kaga alarma shi akwai wutar tana nan kamar kafar allura kamar kofar allura and fit amma zai hango jahannama yadda take cin kanta da kanta idan ya ganta sai ya firgita ya yi baya mala'iku su ce da shi zauna ai tun da ka ba da amsa ai ka kubuta ba gidanka ba ne nan da baka ba da amsa ba to da akwai ɗakinka a ciki in gaya muku wani abin tsoro duk wani mutum da ka sani a duniya ko aljan ko mutum akwai gidansa ɗaya a wuta akwai gidansa ɗaya a aljanna Allah ya gama tane da gidan kowa ba wanda zai takura wani in ya shiga ya rage gare ka ka yi aiki da za ka shiga gidan aljanna ko kai sakaci kai ta barna kai ta sata kai ta zina kai ta luwaɗi kai ta shirka ki ta fasikanci ki ta ta'adi ka shiga wuta ba takurawa daman da gidanka tuntunin an tanada inda za ka zauna sai a rufe ƙofar. Allah ya ce sai a buɗe masa ƙofar gidan aljanna, kamar kafar allura, sai sanyi da ni'imar aljanna sai ya buge shi, sai ya yi zai shiga, sai mala'ika ya ce da shi zauna mana mai kake ci na baka na zuba, me na gaggawa gidanka ne ai za ka shiga. Wallahi haka annabi ya faɗa. ka sa ina za a wannan duk wanda ya mutu ya shiga cikin kabari aka binne shi sai ya gama da wannan tashin hankalin amma ba sa dawowa ne ballantana su yi bayani amma wanda bai iya ba da amsar tambayoyin nan ba ba za a buɗe masa ƙofar gidan aljanna ya hango ya ce ya rabbi ya rabbi kaini nan kaini nan mala'iku za su ce zauna ba ka yi aikin da za ka shiga nan ba ba gidanka ba ne sai a rufe sai a buɗe masa ƙofar gidan wuta da ya ganta tiririnta da zafinta yana ɓullowa yana buge shi sai ya tsorata yunkura zai baya sai su ce dawo ka zauna gidanka kenan shi yake jiranka da Allah ya tanadan maka iya aikin da ka aikata shi ne za a yi maka sakayya sai mala'iku su ce da shi ga abokanan hira sai maciji sai kunami sai abubuwan tsoro zai ce wayo ni ko ina na ga wannan abun tsoro da ban taba gani ba sai a ce ai wannan abun tsoron zunubinka ne aka canja maka shi ya dawo shi ne abokin hiranka haka za ka yi ta zama da shi a cikin kabarinka har Allah ya tashi ya maku da ƙaho zinarka cacanka rashin zuwa sallanka cin haram ɗinka zaluncinka cutarka luwaɗinka zinarki saba zaman aurenki fitina gulma munafurci sharri gudun addini kyamar musulunci shi za a tukwikwiye wa mutum sai a yi masa ita wata mummunan halittar da bai taba gani ba mara kyau yana cikin wannan kabarin kullum azabar safe daban azabar rana daban azabar dare daban abun tsoro da za su yi ta zuwa annaru yuraduna alaiha guduwan washi النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ha ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wannan ayar annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya ita ce ayar da take tabbatar da samuwar azaba a cikin ramin kabari duk malamai ahlus sunna sun aminta da wannan bayan azabar kabari kuma wa yawma taqumu sa'atu ranar da Allah ya tashi alkiyama adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab Allah zai ce ku nemo ku ɗebo jama'ar fir'auna mabiyansa ku zuba su su sha azaba mafi tsananin azaba malamai suka ce ashe kafin a tada alkiyama akwai wata azaba da za a yi ta fuskanta a cikin kabari eh kamar yadda kuma in kayi abun kirki tun kafin a tada kiyama din a cikin kabari alheri zai ta zuwa maka Wanzu Allah ya fada a cikin hadisi malamai suka yi sharhi suka yi bayani wannan bawan Allah mumini da ya iya ba da amsa ga tambayoyin da aka yi masa kurum sai ga wata halitta mai ban sha'awa mai kanshi mai haske mai daɗin hira sai ce bawan Allah kai ko waye ban san ka ba sai bawan Allah sai ce ai ni ne sallan daranka aini ne sadakanka aini ne bin iyayenka aini ne tauhidinka aini ne salatin annabinka aini ne karatun ƙur'aninka aini ne aini ne aini ne aini ne aini ne wallahi kafin Allah ya tayar da alkiyama kullum sai an turo masa abokanan hira aikin da ya yi na kwarai ɗin nan shi ne za a yi ta kawo masa suna hirar shi a kabari shi yasa malam wasu mutanen sun mutu suna cikin kabari amma wallahi kamar ba a mace suke ba wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا haka dai بل أحياء عند ربهم يرزقون kawo ɗayar ولا تحسبن الذين يبخلون a'a tance ne wala tahna ai guda biyu ne akwai amwat akwai amwata ya za a yi wuta ta dauke
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات haka dai guda بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات to ya gano بل kenan أحياء ولكن لا تشعرون
akwai waɗanda bayan sun mutu ba a ce da su matattu saboda sun mutu akan hanyar Allah ko aka kashe shi ko ya mutu hatfa an fihi yana cikin kabari wallahi ba mace yake ba a raye yake rayuwa mai daɗi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلبهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بفضل من الله har zuwa ƙarshe ashe in Allah ya miki rabo hajiya in Allah ya datar da ke za ki mutu ana kuka wayo Allah wayo Allah wayo Allah kin shiga kabari manzo Allah ya ce a cikin wannan hadisin da yake karanta muku za a buɗa wa mutum kabarin sa maddal basir iya ganin idansa zai ga fili da kayan alatu da kayan morewa yanda kake ganin za ka hau mota ka shiga gari kana shakatawa kana ganin wurin morewa da jin daɗi wallahi malam kabarin ka za a faɗa dama iya ganin ka baka da damuwa kana cikin kabari in shekara dubu ɗari za a yi ba tashi kiyama ba baka da kyas to amma ka san damuwar dan adam mantawa yake rayuwarmu da za mu yi a cikin kabari fa galiban rayuwar ta fi tsawo a kan rayuwar duniya rayuwa kara uku ce alhayatul duniyawiyya alhayatul barzakhiyya alhayatul ukhrawiyya duk wani mutum da ka sani dan adam ko aljani sai ya yi rayuwa guda uku rayuwar duniya shekara 60 ne ko 70 manzo Allah ya ce amar ummati ma baina 60 ina saba'in rayuwar al'umma ta shekarun al'umma ta gaba ɗaya tsakanin shekara sittin ne ko saba'in kuma wallahi hakan ne duk abin da za ka yi buge-bugen da za ka yi kana danganawa shekara sittin an fara lissafi a gida ba kai ba mamaki a zo a ba da yarka ba tare da an nemi shawararka ba sai a ce baba ya tsufa in ka tsallaka ka shiga saba'in ba mamaki ka rinka raba lissafi ba mamaki ba ka iya rike fitsari za ka je bandaki ba mamaki in ka kwanta sai an tashe ka ba mamaki sai an raka ka masallaci ba mamaki ba mamaki iya morewar rayuwar gaba ɗaya da ɗan adam yake wallahi a shekarun ƙasa da wannan ne a ce ma an kyale ka an barka duk wanda ya tsallaka waɗannan shekaru 60-70 wallahi rakiya yake yi kuma wai wani abu na jin daɗi sai dai na ƙasa su ji ana nan dai ana maleji ka daina jin wani ɗanɗanon naman kaza fa an daina zuba maka magi ka ji wani ɗanɗanonsa mota shekara nawa kana hawanta za a ɗora ka a bayan mota ana yawo da kai ba ka gani sosai in za ka fito a mota sai ya riƙe ka ƙafa ka ta gaji ƙashinka ya gaji kwakwalwar ta gaji tunanin ya gaji ba ka so ka mutu amma kuma ana nuna maka rayuwarka fa ta zo ƙarshe za a ci abin da aka ga dama a gida a sakata a wala a more amma kai sai dai ka ba da kuɗin ai ba lallai a kawo maka ba ƙarshen ka a kawo maka kunu ko koko ko ka ce ku kawo min tuwon dawa ko su haɗa ka da ganye dama in mutum ya zo ƙarshen rayuwar sai a ce ganye ganye ba ka da bambanci da akuyar gidanku da tinkiyar gidanku ita ma ganye take titige rayuwa hadihiyar duniya wallahi wannan ita ce duniyar abin tausayi samari da basu gane ba wannan lokacin naka na samartaka da kake ji da ƙarfi shine lokacin da za ka yi addini ka bi Allah ka yi sallar dare ka yi azumin litinin alhamis ka yi ibada ka yi jihadi ka yi duk abu alheri saboda baka san ya za ka kare ba balarama mu koma wuta wuta wuta wuta wuta Allah kiyaye mu da ita to والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أين هي بيان وانا آرم أبان وتا فيها خالدون نعم إيه duk wata aya da ta yi magana akan wuta ko jahannama ko me إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار irin ta ce zai ka kawo
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة نعم حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مجدي إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أكا أولئك هم شر البرية stop dakata nan an gaishe ku ba wallahi in ba ku yi wa yaron nan kabbara ba zan buga muku kai wallahi ko kun san wahalar da yake sha ko yanzu ina fa fassara ne shi ma ba fassara yake yi ba ayoyin sa yake nemo ba ai malam wanda Allah ya bashi alkur'ani babu baiwar da ta wuce wannan a take kanka a ce kawo yanzu wannan yadda kwakwalwarsa take bugawa ko kwamfuta ba ta saurin da yake Allah ya maka albarka Allah ya sa karatun da kake iyayenka su ci riba Allah ya ba mu ƴaƴa masana alkur'ani Allah ya sa ka samu mahaddata alkur'ani Allah ya gwangwaje ka da wata budurwa lafiyayya ka ji arama ina amin amin wannan amin sai da ya guda uku ma a jere Allah ya saka da alheri tun da aka fara baka yi dariya ba sai in kwana musulmi in kun lura da ayoyin da alaran ma yake kawa yawanci ana kawo kafirai kafirai kafirai abin tausayin shi ne ka tuna ɗan uwanka da kake zaune da shi gari guda bai musulunta ba su ba su san da wannan bayanin ba kwata-kwata Allah ya yi tanadin wuta ga waɗanda duk suka fandare masa ba su bi shi ba suka saba masa suka yi masa karan tsaye abu na biyu da zan faɗa menene ayyukan da suke kai bawa wuta don mu guje su zan takaice muku zance duk wani abin da ka san ka ba irin zunubi ne babban zunubi ne to in ba ka so ka shiga wuta to ka yi shi daga ciki akwai ƙarya akwai tsafi shirka sihiri zina caca luwaɗi shan giya ko shan abin da ya kama da giya wiwi saba wa iyaye hukukul walidain zalunci zubar da jini kisan kai katlun nafs wannan misalai ne kaɗan duk wanda yake son zaman lafiya tsakaninsa da ubangiji a kiyama ya guji aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa in ya aikata ya maza ya tuba kafin ya mutu ya ya ake gane kaba'ir zunub kullu ma wu'ida bin duk abin da aka ce in ka aikata shi sai ka shiga wuta Allah zai kona ka to wani abin kaba'ira ce babban zunubi ne zunubin da ya fi kowanne girma yake kai ɗan adam wuta da wuri shine a shirku billah hada Allah da wani wajen bauta na ce hada Allah da wani ba wai baka bauta wa Allah ne kwata-kwata ba a'a kana yi wa Allah bauta amma kana hada shi da wani ka zo addu'a kana kiran Allah kana kiran gunki kana kiran kamari kana kiran wani shehi kana kiran wani wali kana kiran wani akramakallahu kana kiran kana kiran kana kiran a'a dama akwai wanda ya cancanta a kira shi in ba Allah ba shi kadai fa Allah ya faɗa fa iyyaka na'budu إياك نعبد وإياك نستعين iyyaka kai kadai shine fassarar kai kadai ya Allah ka duba kullum ba sau sha bakwai kana fada a sallar ka ta farilla kai kadai muke yi wa bauta kai kadai muke neman taimakonka to yaya bayan ka faɗi wannan zaka zo ka tsuguna kana kiran gunki ko kana kiran dabba ko kana kiran rana ko kana kiran wani mutum ko kana kiran kabari ko kana kiran kaza kana ɗaukan mutuwa da rayuwa kana ba wani ɗan adam kwanan da aka turo mini fatawa na wata baiwar Allah wanda ta fada cikin fitina wai tana yi wani malami wai magana haka na makallahu haka na makallahu ina so a kashe min wance a kashe ta kawai a kashe mini wance Allahu akbar wannan fa a kashe tan fa ba bindiga fa zai dauka ya harbe ta ba ba fa kwantar da zai ita fa zai yanka ta ba a'a tsafi da sihiri da sammu kuma ita wannan baiwar Allah da ita da makamanciyarta sun yarda cewa akwai mai yin kisa ba Allah ba wane ya dame ni a dame shi wane ya tsaya min a hanya a kautar da shi shi kuma yazo yana ba ta amsa baiwar Allah mai ta miki za a kashe ta to ni wannan aikin ni ba na son irin wannan aikin kawai in dai kina so a gurgunta ta a illata ta a mata duk abin da za a mata a mata amma maganar kisa ba sai an yi maganar kisa ba ina iya kashe mutum ina nan yana Nijar ina nan yana Najeriya ina nan yana wuri kaza haka yake faɗa wai yana iya yin kisa su aikin su in sun yi ba sa kuskurewa wannan faɗan adam ne yake buɗe baki yake faɗin wannan yanzu kurin idan wani ya fitine ka ya dame ka wai idan baka da aƙida wai sai ka tafi gidan boka wai sai ka je ka ce a kashewa ne ka ba shi rububiya baka da tauhidi shirka da wanda za su zo shiga cikin matsi sun manta da Allah ko kafirai mushirkai da Allah ya ba da labari in sun shiga cikin matsi ba in wahala ta yi wahala wallahi Allah suke kira yanzu ai ga teku kuna da shi ga munan da teku ba nisa a lone muke kuna da babbar tasha a teku a duniya kuna da babbar port a duniya ai kun ga ruwa ba sai muku bayanin ruwa ba Qur'ani ya ba da labari waɗannan jirage da kuke gani in kafiri da mushriki suka hau suka je tsakiyar ruwa suna tuka jirgin nan ba sa kiran kowa sai Allah ashe sun yadda akwai Allah idan rakibu fil fulki فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين haka فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون idan suka hau jiragen nan na ruwa sai su kama kiran Allah mukhlisina lahu din suna tsarkake addini ga Allah shi shi kadai amma in suka hau fili fako nan inda muke sai su ci gaba da shirka kaga su shirkan tasu in suna cikin walwala da jin daɗi suke yi amma in suka shiga wajen tsoro to Allah suke kira Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce shirkan mutanen wannan zamanin ya ma fi na wancan zamanin saboda akwai lokacin da su ba sa yin shirka mu kuma mutanen mu a ko'ina ma yin shirka suke la tasjudu lishamsi wala lilqamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر haka واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ya bayani cikin manya-manyan halittu a duniya akwai rana wannan ranar ta fi duniya girma wannan duniyar gaba ɗaya ba ta kai rana girma ba ranar da kake ganin ta din nan gabaki ɗayanta Allah ya dunkule ta kamar matsa kamar bol haka yake sarrafa ta ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo kaga girmanta Allah ya ce to karka yadda ka mata sujjada don ita ba Allah wace kaga wata duniyoyi ne a cikin wata Allah i dunkule shi mai da shi kamar fitila dukansu sunansu haske amma don Allah ya nuna maka ƙarfin mulki da isa da sarauta da kambama da buwaya rabbul izzati wal jalali wal jabaruti wal kamali la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illa hu sai yasa wata yana da haske amma haskensa mai sanyi rana tana da haske amma haskenta mai kuna هو الذي جعل الشمس ضياء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا هكا والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب a cikin ayar Allah ya bayani kowa da irin haskensa ga hasken rana ga hasken wata to duk da girman waɗannan halittun la tasjudu lishamsi wala lilqamar kar ku musu sujjada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ga ubangiji da ya halicce su Allah shi ne ya halicci samman ya halicci kassan ya halicci ranar ya halicci watan yaya dan adam zai zo yana yi wa gunki sujjada yana bauta wa gunki shirka to yau wasu ba gunkin suke bauta ba mutane suke bauta mawa da gunkin da mutanen ɗaya ne ana rama kuma cikin suratul an'ami ba ni kisan annabi ibrahim yanda ya fafata da shi da mahaifinsa akan harkar bautar gunki na'am wa iz qala ibrahim li abihi azara وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة haka إني أراك وقومك في ضلال مبين annabi ibrahim yake wa babansa wa'azi yau ga ɗa yana yi wa uba wa'azi ya gaya wa baban shi azara na'am haka yake babansa ne azara babu wani illa babu wata damuwa don an ce baban annabi daga cikin annabawa ba musulmi ba ne bai taɓa darajar sa ba bai taɓa kimansa ba don ƙur'ani ne faɗa wa iz qala ibrahimu li abihi azara ku yi haƙuri bari mu kashe wata wuta a nan wasu sun ce ba babansa bane haka yan bid'a suke faɗa wai ba ubansa bane ba babansa bane koma cikin suratu maryam can kissar da Allah ya kawo annabi Ibrahim yake yi wa babansa wa'azi yana ya abad ya abad واذكر في الكتاب إبراهيم haka dai ku إنه كان صديقا نبيا mu je إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا kaji sai ce li abihi yayin da yace wa babansa ina da wata fassara da zan yi bayan wannan iz qala li abihi annabi ibrahim yace wa babansa dan ku gane qur'ani sashin sa yana fassara sashi yanzu ina kawo waɗannan ayoyi ne don in taimaki fassarar suratul an'ami ayar suratul an'ami mu je alarma me yace
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya baba mu je يا أبت لا تعبد الشيطان karka bauta shi nan إن الشيطان كان للرحمن عصيا aha
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
ya abaci ya abaci ya abaci ya baba ya baba wa iz qala ibrahimu li abihi azara yayin da annabi ibrahim ya ce wa babansa azara babansa azara dan me yasa kake rikan waɗannan itatuwa waɗannan gumaka abinda baya ji baya gani kana bauta musu yaya za ka riƙi asnaman aliha gumaka su zama su ne alloli ya za ka riƙi kabari kai shi ne allanka itace shi ne allanka inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahim وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين na'am فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي na'am فلما أفل قال لا أحب me الآفلين yace فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي kaita فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين falamma فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر haka فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما mu تشركون je mu je mu je mu je mu je وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه haka قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون wa kaifa وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله na'am ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون mu je mu je mu je الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك na'am أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wa tilka hujjatuna تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه irgosu نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم irgo irgo irgo وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل sewa ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي mu المحسنين je mu je mu je وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين mu je mu je mu je mu je وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا haka وكلا فضلنا على العالمين sai iyayensu ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم na'am واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم abinda muka faɗa Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya fi mana insha Allah wa abini bashin bayanin aljanna haduwa ta gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh